أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan dare na lahadi daren ainihin wato 19 ga watan 19 ko 18 19 daren sha tara ga watan biyar watan jimada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi sallama dubu da dari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na manzuma ta nuniyatul qahdani rahmatullahi ta'ala alaihi idan ba mu manta ba muna cikin bayanin da malam yake mana akan aqida ta ahli sunna wal jama'a dangane da alqur'ani mai girma zamu tashi baiti na 58 qala an-nazim rahimahullah لا ريب فيه بأنه تنزيله لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يسول فيه كف به فيه يسول العالم الرباني فيه يسول العالم الرباني قصص على خير البرية قصه قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني ربي فأحسن أيما إحساني وأبان فيه حلاله وحرامه وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان فقد استحل عبادة الأوثان من قال إن حروفه مخلوقة من قال فيه عبارة وحكاية من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني فلعنه ثم اهجره كل أواني لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان إلا بعبسة مالك الغضبان to mu bar shi haka ko sai mu tashi zancen wako to wanga karatu na biyar kenan ko yace la raiba fihi bi annahu tanziluhu alha damir ya'udu ila alquran babu ko shakka dangane da alqur'ani mai girma cewa tanziluhu saukakke ne daga Allah wannan ya gabatar da wannan bayanin ainihin wato a baya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da alƙur'ani tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu bi shahadati al-ahbari war ruhbani wa kalamu rabbi la yaji'u bi mithlihi ahadun walau jumi'at lahu ath-thaqalani wa huwa al-masun min al-abaghili kullaha wa min az-ziyadati fihi والنقصان kaga yace tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu to anan ma sai yace la raiba fihi bi annahu tanziluhu ba zancan tabbatar da Allah ya saukar da Qur'ani yake so ya batun da yayi a baya abinda muke yake so ya ambata mana yana cikin ajazul baiti shine wa bidayatu tanzili fi ramadan ai ya haqqaqa cewa Allah ya saukar da shi wanda yana so ya tabbatar mana to yaushe aka fara saukar da Qur'ani an gane ko ta ce wa bidayatu tanzili fi ramadani farkon saukar shi ya fara ne a watan ramadan a watan ramadan aka fara saukar da alkur'ani mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan kuma ya bayyana cewa a daren lailatul qadr daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم تكن دخانكو تو أن سوكر دشي رمضان كما بالضبط ليلة القدر wannan farkon saukar shi kenan za mu yi imani da haka wasu malamai suka ce an saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza zuwa baitu al'izza a cikin daren lailatul qadr wato saukarwar da aka yi mishi a dunkule kenan an ruwaito wannan daga ibnu abbas kuma an ruwaito shi daga sa'id ibnu jubair kamar yadda al-hakim ya kawo a cikin mustadrak din shi al-imam al-hafiz ibnu hajar cikin fathul bari kuma ya jingina shi zuwa ga baihaqi a cikin dalailun nubuwa kuma ya ce isnadin shi ingantacce ne zuwa ga sa'idu bin jubair cewa an saukar da alkur'ani mai girma saukarwa ta dunkule daga allahul mahfuz tunda shine ummul qur'an ko ummul kitab zuwa ga baitul izza daga nan sai ake aiko mala'ika jibrilu da shi yana zuwa yana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da anan akwai dan wato ainihin i'tiradi da wasu malamai suka kawo cewa ya tabbata a sunna in annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ta'ala zai saukar da wahayi zuwa ga manzo to yakan kira jibrilu ai mun karanta wannan a karatun mu na kitabut tauhid sai ya gaya mushi abin da zai saukar sai jibrilu amma mala'iku su fadi su suma wata riwaya su fadi khud'ana su yi sujada ko suna jan fuka-fukinsu a ƙasa kamar ana jan sarƙa a saman falalan dutse a safuwan to kaga wannan sai ya nuna kamar kai tsaye daga Allah mala'ika jibril yake zuwa ya ya anso wahayin ya kawo ma annabi ba wai daga baitul izza ba kuma in ababin tarjihi ne wancan shi yafi karfi tunda kasancewar hadisi ne marfu'i musamman riwaya ta cikin bukhari wadda take tabbatacciya wasu kuma suka ce za a iya haɗawa cewa sai Allah ya ba shi izini cewa daga guri kaza zuwa guri kaza kaga anan sai ya karanta mai ayoyin da zai aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je ɗauko su daga Baitul Izza ya kawo su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wallahu a'lam Allahu fassalahu وأحكم آيه Allah ta'ala shi ya fayyace alkur'ani ya saukar da shi da bayani filla-filla shi ne anar fassalahu, a hasuratu fussilat muna da ita. Wa ahkama ayahu kuma Allah ta'ala ya kyautata wato ainihin bayanin ayoyin shi, ayi muka ce jam'u maza? Jam'u aya, yuqalu ay wa ayat. Ay wa ayat, abu yana da jam'i jam'i da ya samu abu yana da jam'i da yawa. jumu'a din shi da yawa ne to al'ayatu al'ayu al'ayatu al'ayat to da haka Allah shi ya fayyace alqur'ani sannan ya kyautata bayanin ayoyin shi aka ce an yi ihkamun hukunci kishiyar mutashabi wato hukuncin shi a fili yake wa ahkama ayau wa talahu Allah ta'ala ya, ya ainihin faɗe shi yani qalahu yani qalahu tanzilan bila alhani ya saukar da shi yani nazala anzalahu tanzilan bila alhani ya saukar da shi saukarwa wadda babu kurakurai a cikinta alhan jam'u lahan allahn alkhata ko alkhata shine ake allahnul jali wal lahn alkhafi cikin ilimin qira'at sannan allahn yakan zo da ma'anar salan magana musamman tawaki wani yana da lahan kaza wani ya iya lahan kaza wato nagma ta tawaƙi da haka wasu malaman suka tafi akan cewa faɗin shi bila alhani ma'ana babu wa'innan nagamat na mawaƙa ƙara kore cewa ƙur'anin ba waƙa ba ne ba wa ma huwa bi ƙauli sha'irin kalilan ma tu'minun wala bi ƙauli kahin kalilan ma tadhakkarun wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ko kuma ya zama bila alhani dai ma'anar shi babu kurakurai a cikin shi babu kuskure la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin alim sannan fadin shi Allahu fassalahu tafsilin ayoyin alqur'ani wannan yazo cikin ayoyi da yawa kamar farkon suratu hud Allah ta ce alif lam ra kitabun fussilat ayatuhu thumma فصلت آياته من لدن حكيم خبير littafi ne da an fayyace ayoyin shi bayanin su a fili yake walaqad yassana alquran lidhikri fa hal min muddakir sai dai ko in baka sa tadabburi ba ko in baka kware ba ko in baka san wato ainihin abubuwan da za su taimake ka gurin fahimtar alqur'anin ba amma al'arabul aqha larabawa na gidi kamar ƙuraishu da an karanta ayar suna gane abinda take ɗauke da ita shi yasa da Allah ta'ala yake ba mu labari cikin safat wa idza qila lahum la ilaha illa Allah madha yastakbiru da annabi ya ce ku ce la ilaha illa Allah sai su girman kai wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun kaga tafsiri suke da kansu suna fassara la ilaha illallah ne saboda sun san larabcin ya za a yi mu bar gumakan mu saboda wani sha'ir majnun wal iyad billah suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai ce wai utruku alihatakum ba ce wai qulu la ilaha illallah fa fahimu anna la ilaha illallah tastalzimu an tatruka kullama ta'buduhu وت يعني وتوحد العبادة لله وحده سبحانه to don haka kaga qur'ani an fayyace ayoyin shi wa ahkama ayahu al-ihkam Allah ya kyautata ayoyi na alqur'ani mai girma yayi wato wanda yake bayani ne a fili kamar yanda cikin fussilat ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin يعلمون هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وكاغا أتن فرقا سورة هود فرقا سورة فصلت Allah ya bayyana Ƙur'anin kamar dukkan shi ayoyin shi hukuncin su a fili yake ko? Sana a cikin waga da muka karanta cikin zumar, cikin zumar ko? Wannan ummul cikin Ali Imran, wannan ummul kitabi wa ukharu mutashabihat yace ayoyin alqur'anin wato akwai hikimat ayatuhu wato ainihin da yace huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatin muhkamat Allah shine wanda ya saukar maka da littafi wanda cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat kaga ya nuna ba dukan shi ba an fahimta ko wanda muhkamat sune dai fussilat din da ya faɗa a cikin sai ya ce hunna ummul kitab su ne mafi yawa majuratin ayoyin alkur'ani hukuncin su a fili yake suna ɗauke da hukuncin daga ka gani zaka iya ganewa sai ce wa ukharu mutashabihat amma akwai wasu ayoyi waɗanda su mutashabihat ne hukuncin su baya fitowa sai an hada su da wani dalilin kamar ayoyin da suke mansukhat ne kaga wannan mutashabihai ne wannan mutashabihai ne yanzu misali ka ɗauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna wa yaj'al Allahu ay yaj'al Allahu lahunna sabila. Kaga wannan aya ce mutashabiha ba muhkama ce ba. Me yasa? Saboda hukuncin a yanzu ai ba haka yake ba. ayar abin da ta ce macen da take aikata fasikanci macen aure a kulle ta a gida hatta mutu hatta ya tawafa wannan aw ya ja'ala Allah lahunna sabila na malamai sun yi bayani wasu suka ce in tubar ta ta bayyana ko wani abu kan sai a kyale ta wallahi ya ba su wata mafuta ma'ana har wani hukunci ya sauka shine sai ayar rajamu ta sauka sai ayar rajamu ta sauka to kaga yanzu wannan ayar ba muhkama ce ba tunda hukuncin ta ba na zahirin za aiki da shi ba sai an tona to wannan shine mutashabihat to su yan bid'a sun dauka mutashabihat ba su da fasara ne a'a ƙarya ne ba ba wai ba su da fasara bane suna da fassara sai dai fassarar su ba nassi bane ba fassarar su mu'awwal ne hukum ne mu'awwal sai an fassara shi da wani nassin daban mun ce mu'awwal kaga ce kun hana tawili kuma ka ce mu a shi tawilin da nasi ake yi fassara nasi da nasi wannan ba laifi bane amma mutum yayi tawili da hankalin shi ko da ra'ayin shi wannan shine aka hana wannan shine aka hana fala tadribu lillahi al-amsal ina fata an gane to kenan ayoyin alqur'ani akwai muhkamat akwai mutashabihat cikin wato ainihin zumar Allah ya bayyana ayoyin dukkan su muhkamat ne kuma dukkan su mutashabihat ne yasa yace Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum kaga ya nuna dukkan ayoyin me mutashabihai ne shi kuma sai ya zama tashabuhi a gurin ba rikici ba ana nufin suna kama da junansu duk ayoyin alkur'ani kowace sura in ka ɗauka sai ka ga irin abin da take karantarwa na gaskiya wato maqsud ai akwai maqasid na shari'a ko sai ga duk kowace sura ta qur'ani wa'annan maqasid din dai su ne sama wa mutane sauki fitar da su daga ainihin jahilci fitar da su daga kazamar rayuwa fitar da su daga fushin Allah kowace sura abin da take kira akan shi ke kaga ta wannan bangaren sun yi ne sun yi kama da junansu sai ya zama dukkan ƙur'anin ayon shi mutashabihai kuma akwai inda Allah ya ambaci ayoyin ƙur'anin dukkan su muhkamat ne to da hatta waccan hatta ya taba fahunnal mautu din ita ma sai ta zama muhkama ce saboda tana da dalilin da zai fassara ta kowace kuma in ka karanta zaka samu lada kaga mai muhkama ce kenan ina fata an fahimci wannan duk da ba wannan bayanin ne muke anan ba dai kawai ashay'u bi shay'i yuzkar magana ke ta da magana to Allah ya ce Allahu malan ya ce billah Allahu fassalahu Allah shine ya fayyace ayoyin alqur'anin nan filla filla wa ahkama ayahu kuma ya kyautata bayanin ayoyin shi wa talahu tanzilan bila alhani kuma Allah ya karanta da ya karanta ainihin Qur'anin nan Jibril ya je daga gare shi ya saukar da shi sauka wadda babu kuskure a cikin sa shi mala'ika Jibrilu bai canza komi ba yanda ya jiyo haka ya kawo shi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi da cewa shi amin ne yace mishi amin ne wato shi amintacce ne cikin surat at-takwir ko subhanallah ayat take مطاع ثم أمين أيوة مطاع ثم أمين مطاع أبن شي أنا مي بيayya ma'ana cikin mala'iku ثم a wancan gurin aminin kuma amintacce ne ثم يعني a sama ko ana mai biyayya kuma sannan shi amintacce ne kuma ya ambace shi da cewa mai ƙarfi ne zu zu kuwatin inda dil arshi makin malaka jibrilu mai ƙarfi kaga shi amintacce ne ba zai canza da kanshi ba ko sannan mai ana mai biyayya cikin mala'iku ba wanda ya sai mai turjiya balle a ce to ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi bari su mai taron dangi a in ya faɗa ba sa sauka kuma dama asalin su ba a gina halitta su akan sabo ba duk abin da aka sa su shi suke yi duk abin da aka sa la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'maru sannan zu quwwatin shi ma abocin karfi ne ba wani aljani da ya isa ya tare shi ba za a ce wani shaidani ya zo ya tare shi ya canza abin da aka aiko shi da shi ba zai iya ba da haka ƙur'anin amintacce ne shi yasa a baya mala yace wa huwal masunu min al abatil kulliha wa min az ziyadati fihi wan nuqsan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid hakan nan annabawan da ake saukan ma littafin Allah su ma suna da wata kariya illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكونا قادن ستكو إنا سور شيطان ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا مفهوم وهو وهو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان ومن توكيدات القرآن قوله وكلامه wa khitabuhu kaga me duk ƙara ƙarfafa zan da abu ɗaya ne maganar Allah ce zancen Allah ne wa khitabuhu duk khitaba zance ne Allah yake da mutu ai khitaba shine magana da wani ko Allah da wa yake magana da, da ainihin mutane yana magana da mutane da aljanu ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان أنتما يعني جنسي بيونا متن لنا الجنيكو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعود القرآن مغانا ألاني ألنا مغانا سلام قول قولا من رب من رب الرحيم ومن أصدق من الله قيل القول هنا الكلام لتوين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وخطابه شنين دمك أنبا ألا نما غنى دمومني إن يا أيها الذين آمنوا سيغما لمن تفسيري سنتي هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين in ka shiga su ibnu kathir su tabari zaga suna ambatan haka kenan khitab magana tare da shi yasa ake cewa mukhatab mukhatab me kenan abokin magana yanzu shi alqaulu mutum zai iya magana da, da, kanshi yana magana da ran shi zai iya alkalam da ran amma duk inda yayi magana da wani wannan ta zama khitaba shi yasa khutba ai kaga ba kai kadai kake makanka ba kana mu mutane ne to Allah yana magana ne da wa da mutane shi yasa wani gurin sai ka ji ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu wannan bayanan da hukunce-hukuncen nan Allah yana muku wa'innan bayanin ne don karku bata ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina ka gami Allah yana magana da mu kenan an fahimta ko aiwa wa khitabu bi fasahatin wanda wannan magana ta Allah ta alqur'ani tana kumshe da fasaha shi yasa yace wato ainihin lisanun ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kaga ya nuna fasaha wannan harshe ne na larabci wanda yake bayyananne kenan abubuwan shi hukunce hukuncen shi da dokokin da ke ciki suna fitowa dan Allah da ya saukar da shi yana da fasahar da zai iya wato gamsar da al'umma yasa sai ya zabi yaran larabci bi fasahatin wa balagatin yana kunshe da balaga kai matuƙa gurin yin amfani da usulubin da ya dace a inda ya dace ga wanda ya dace ai ta balaga shine ka iya gamsar da mutum da usulubin da babu takallufi a ciki ba zai sha wahalar ganewa ba usulubi salis mai saukin ganewa daka sai kaga asalib na alqur'ani suna canzawa wani gurin kaji ana magana cikin taushi wani gurin kaji ana yin ta malamai suke cewa duk inda kaga ayoyi sun cika zafi in ka lura za ga wa'annan ayoyin wato na makka ne dan da mushrikai ake mushrikan nan ake wato ainihin abun gansu amma kaji ayoyi ana dan bi sannu sannu to lokacin musulman suna shiga addini ana musu bayani kada musamman larabawan ƙauye su ana bin su a sannu sannu ana bin su daki daki walau annahum sabaru hatta eh hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum kaga wannan usulubi wato ba daidai yake da ainihin usulubin da za a bude suran madami da wani bala'i ko wani wato ainihin tashin hankali ba wannan zi'ati gharqa wannan shidati nashida eh kaga an fara da nazi'at so dan haka yana da balaga wa bayani kuma da bayani wanda yake wanda yake fito da hukunci a fili qur'ani bayani hadha lisanun arabiyyun mubin mai bayyana abu huwa hukmuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu wa siratuhu alhadi ila ridwan kaga ya kara abubuwa hudu huwa hukmuhu هو علمه هو نوره وصراطه الهدي إلى الرضوان القرآن هكنشن ألاني ذلكم حكم الله يحكم بينكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا القرآن هكنشن ألاني سنن هو علمه القرآن علمين نألا سبحانه وتعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا Allah ya saukar da wannan littafi da ilimin shi da ilimin shi isa ya ce allamal ar-rahman allamal qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan al-bayan al-qur'ani kuma Allah ya karantar da shi ma'ana da ilimin shi wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakin akthara an-nasi la ya'lamun aw la yash'urun ka gami da ilimin Allah ya saukar da alkur'ani da haka alkur'ani ilimin Allah na uku huwa nuruhu alkur'anin nan haske ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atukum qad ja'akum aha burhanun min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina ma huwa an-nur alkur'an sai ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim hakan nan yace ainihin wato ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashiran wa cewa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira shi annabin kan shi fitila ce mai haskawa alqur'ani wato ainihin haske ne wa siratuhu alhadi ila ridwani alqur'ani tafarkin Allah ne subhanahu wa ta'ala wanda yake shiryatarwa zuwa ga yardar Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasiru al-umur jama'a al na'am al-hadi ko tafarkin nan nashi mai shiryatarwa ila ridwani zuwa ga yardar Allah جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يسول العالم الرباني القرآن أن جمع العلوم يا تتر علم مك ألف دلام تجنسي استغراقية دون علمي yana cikin alqur'ani in dai wanda zai amfane ka ne ba shirme ba in dai wanda wanda zai ce har ilimin zamani eh har ilimin zamani har ilimin zamani kwarai da gaske in ka kalli tafsiran da malamai suka yi alkur'an nan zaka ƙara tabbatar da wani kowane tafsiri sai ka ga malamin da irin fatahin da Allah ya mai irin yadda yake zubo bayanai yake tato abubuwa yanzu hatta nazariyat na rayuwa abubuwa da yawa sai yanzu arna da turawa da yan daɗi arna suka gano su wanda qur'ani ya zo da su tun yayi bayanin su babu nau'in ilimin da babu shi a qur'ani ko da a ce tafasil ɗin al'amuran hankalinmu ba zai iya hankaltowa ba a cikin alkur'anin amma dai akwai masdarin ilimin akwai masdarin wannan ilimin a cikin alkur'ani ilimin likitanci ne ilimin fizik ne ilimin biology geology wane ne loji loji din na duka ka tattara su duka za ka tarar da alkur'ani yana da akwai sanadarinsu a ciki wanda Allah ya taimake ka ka fahimci wannan sanadarin sai ka ji daɗin wasa'a shi ka ji daɗin yalwata shi balantana ilimin shari'a balantana ilimin shari'a Abdullah bin Mas'ud kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito tunda akwai wanda zai ce maka a to ai akwai hukunce hukuncen da babu su a Qur'ani a'a duk wani hukunci akwai shi a Qur'ani wata mata tana so ta yi ƙarin gashi ko ta ma'yarta sai ce mata haramun ne ta ce a to ai kuma haramci Allah kaɗai ke da damar haramtawa ya ce ta ce to na karanta Qur'ani daga kamar yadda muke cewa daga bakara zuwa nasi ita ta ce daga bangon shi na dama zuwa bango na hagu banga inda aka ce kar a yi ƙarin gashi bai ce a baki karanta da kyau ba ta ce kamar ya ce baki karanta wa ma atakumur rasulu fa khuduhu ba wa ma nahakum anhu fantahu ta ce eh ce to annabi ya hana ya ce la'anallahu alwasilata wal mawsula shikenan qur'ani ya hana ƙarin gashi tunda shi annabin ai la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hakan nan wani ya tambayi al-imamu ash-shafi'i ce mushi ina so ka bani amsa cikin alkur'ani ya ce to baka da matsala sauro ya taba min diga a cikin haramin makka sai na mutsike shi wannan jinin me hukuncin shi jinin sauro ai akwai ya sha jini me hukuncin wannan wannan jinin sai ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin to sayyidina Umar ya ce babu komai kaga kawo Qur'ani Qur'ani ne ai shi Qur'ani wato shine tushe to tushen nan yana da rassa yana da saiwowi yana da ganye yana da me jijiyoyi yana da bawo duka ana magani da shi ko ana magani da shi to haka qur'anin nan shine ya haifi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita sunnar ta haifi aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi yace ma ana alaihi al-yawma ana wa ashabi daka aikin sahabi in dai bai ci karo da sunna ba bai ci karo da qur'ani ba wani sahabin bai saba mishi ba shi ma hujja ne shi zance mafi inganci tayyib to ƙur'ani ya tattaro al'uluma daƙiƙaha ƙananinsu wa jalilaha da manyansu jama'a al'uluma daƙiƙaha wa jalila yani sigaraha wa kibaraha fihi akwai nuska fabihi ya sulu al'alimin rabbani da wannan alƙur'anin ne malami wanda yake na malamin Allah al'alimin rabbani ibn abbas ya fassara al'ulama'ur rabbani da ya ce walakin kunu ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون yace rabbaniyin ma'ana waɗanda suke masu koyar da mutane ƙananan ilimi kafin manyansu to mutumin da ya zamanto yana kan tafarkin Allah ya ƙaurace ma duk wata hanya ta ɓata me ɗaura mutane kan tafarkin Allah to shine rabbani malami wanda yake rabbani cikin alkur'ani yake yawo ya sulu sala ya sulu saulatan kamar jala ya julu jaulatan an gane ko eh ai an braza suna da jaula sai an tafi jaula shine yawo da ake na wa'azi a je guri kaza ai wa'azi a je guri kaza ai wa su ma yan tabligh suna da shi eh su ma suna jaula to da jaula da saula din ma'anar su to fihi yasulu alalimur rabb cikin waɗannan ayoyin na alqur'ani masanin Allah yake yawo ma'ana yana tadabburi yana gano wasu hukunce-hukunce dan sai da tadabburi zaka san alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab to baiti na 63 a wata nuskar wadda matba'ata as-sawadi da wasu daga cikin matba'at sun ƙara wani baiti za'idi kalimatuhu manzumatun wa hurufuhu bitamami alfazin wa husni ma'ani wanda duka nan na gaba mu da shi ko kalimatuhu manzumatun kalmomin alkur'ani a tsare suke wa hurufuhu hakan nan haruffan alkur'ani tsare suke bi tamami alfazin da cikan lafuzza ba lafazin da zaka canza na alkur'ani ka kawo wani ya daidai da shi babu dole na qur'anin shi zaka bari wa husni ma'an qasasun ala khairil bariyati qasahu rabbi fa ahsana ayyama ihsani alkur'anin nan qasasun wato yana ɗauke da ƙissoshi ba yana nufin dukkan shi ƙissoshi ba ne yana ɗauke da ƙissoshi ala khairil bariyati qassahu wanda Allah ta'ala ya labarta su akan fiyayyen halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qasas wato ƙissoshi na alqur'ani wanda suna ɗaukan sulusi na alqur'ani ɗaya bisa ukun qur'ani haka ce alqur'ani ahkamun aqidatun wa ahkamun wa qasas aqida ce wanda ita tafi yawa shi kai ibn al-qayyim yace kowace aya tana dauke da aqida a qur'ani kowace aya ko alif lam mim tana dauke da aqida to da ka san ma'anarta waye sani Allah ne kenan ka yarda Allah ya san komai ka ga aqida ce ina fata an gani bismillahir rahmanir rahim ga ar-rahman ga ar-rahim ga Allah aqida ai wani bai yadda Allah ma ar-Rahman bane ko kaga aqida ce ina fata an gane wannan khuduhu faghulluhu aqida ce sau da magana ce Allah yi wani ya ce Allah baya magana aqida almun amma dai galibin ayoyin Qur'ani aqida ne sannan sai hukunce hukunce sannan sai kissoshi labarai faqsisil qasasa la'allahum yatafakkarun ana ba da labarin ne don mutane su yi la'akari su lura ka zauna kai makanka karatun ta nazu da Allah ya halaka fir'auna ba dan yana ba kibdi Allah ya halaka shi ba banna yayi kai man kai banna Allah zai halaka ka ina fata an gane wannan kai ka kiyaye Allah ya yi wasu rahama me suka yi aikin alkhairi suka yi kai ma kai shi yasa da ya ba mu labarin ashabul kafi ko kafin ma ya shiga labarin sai ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda المطلوب منك أنت أن تؤمن بالله فإذا آمنت بالله سيزيدك هدى وستكون من المفلحين an gane wannan ko? to daka da ya ce kasas ma'ana kenan wannan zai iya zamantowa da suke cewa na ishtimal ne ishtimal ai akwai ataf na ishtimal ne ko na'at na ishtimal na ishtimal kenan abin cikin abin da qur'anin ya kunsa to akwai kasas ayoyi a kissoshi da Allah ya bada labari kissar annabi adam tsakanin shi da shedan kissar annabi Musa tsakanin shi da Fir'auna kissar annabi Ibrahim tsakanin shi da mahaifin shi annabi Ibrahim tsakanin shi da Namarudu annabi Ibrahim tsakanin shi da mala'iku ko da suka zo za su tafi halakar da alkarya ta mutanen annabi Lut kissar annabi Salih da mutanen shi Tamudawa, kissar Annabi Hud da mutanen shi Adawa, kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da fafatawar shi da mushrikai da fafatawar shi da Yahudawa da Kiristoci da fafatawar shi da munafukai da zamantakewar shi da iyalin shi duk Alkur'ani ya labarta mana. Abubuwan da za su faru da wanda suka faru, kasasun ala khairil bariyati kasaw. Kasasun ala khairil bariyati ainihin kassahu rabbi ubangijin mushi ya bada wannan labari fa ahsana kuma sai ya kyautata ayyama ihsani mafi mafi wato duk wani irin kyautatawa wato kyautatawa mutlaka duk labarin da Allah ya bayar shi yafi kyautatuwa da zaka sa akwai labaran da suke cikin Qur'ani wanda sun zo cikin wasu littattafan amma sai ka tarar da na cikin Qur'ani yafi tsari na cikin Qur'ani yafi wato fitowa fili yasa ce fa ahsana ayyama ihsan wa abana fihi halalahu wa haramahu kuma cikin alqur'anin Allah ta'ala ya bayyana halal din shi da haram din shi abubuwan da ya halatta abubuwan da ya haramta wa naha 'anil athami wal 'isyani kuma yayi hani game da zunubai da saban Allah kaga nan ya ambaci abubuwa kamar guda hudu daga cikin abubuwa tara da alqur'ani ya kunsa ya ambaci qasas ko labarai ya ambaci halal ya ambaci haram ya ambaci nahani ya ambaci hantu abubuwa tara ne da alkur'ani ya kunsa wani bawan Allah ya hada su cikin waƙe yake cewa ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin sa'umbikaha fi baiti shi'rin bila khalal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qissatun idatun mathal suna abuwa guda tara halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qissatun idatun mathal abubuwa tara kenan akwai abin da yake halal ne da alkur'ani yayi mi yayi bayani wa ahallallahu albay'a haramun wa harrama riba muhkamun kamar mi hukunci muhkam muhkam wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wama batan hurrimat alaykum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وبناتكم ونساء وبنات الأخ وبنات الأخت دك wannan muhkamat ne ba shi da wani me wani tawili ko mahaifiyarka haramun ka aure ta haramun ne haramun yarka haramun ce ka aure ta haramun ne haram ba wani tawili ba wata fassara kaga wannan muhkam ne ko muhkamun mutashabi shine kamar ayar da muka ba da misali dazu ko wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوا عليهن فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحوا فأعرضوا عنه أنهم كنتين فرقا مسلمين هذا قبايا أن تنظروا كنت أقول متشابه نينا بكاتا فسارة واضح بشير أكوي البشري akwai albushiri kamar me aya ta albushiri ubashiri alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan bashir nadhirun mhm anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa kaga nan an yi nadhr an yi wato gargadi ga wanda yake al'ashika ne zai shiga wuta waman a'arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka nadir qissatun kaga wannan ai yana da yawa ko watlu alaihim naba ibrahim watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi an fahimta har surori akwai mana wanda suke labaran annabawa ne سورة هود سورة يونس سورة نوح سورة مريم سورة إبراهيم سورة لقمان أه. سورة يوسف أحسنت سورة القصص أتنمى أنجانيكو عظة سنمي أكوي أكوي وأز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا sannan mathalu akwai misalai da Allah yake bugawa مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها شنو أبو بابو لا ترى أريك يسكو أيوة من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان duk wanda ya ce Allah ya halicci alkur'ani ko ya halicci maganar shi to wannan ya halatta bautar gumaka e ya halatta bautar gumaka tun da mi alƙur'ani gashi nan an bautar da mutum da karanta shi kaga tun da sifar Allah ce babu matsala ka karanta shi ka samu lada ka karanta shi ka samu lada ka yi rantsuwa da shi tun da sifar Allah ce to sai wani ya zo ya ce maka halitta ne to rantsuwa da wani Allah menene shirka ne man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka yace to faqad istahalla ibadatul awthan wanda yace qur'ani halitta ne to ya halattar da me bautar gumaka tunda ya maida abin da yake wato ainihin a sifa ta ubangiji ita kuma sifa tana bin zati ya maida ta halitta kamar ya nuna cewa Allah ma halitta ne da ka gumakan da Allah ya buga wato an ya kawo hujjar da ta sa bautarsu ta zama ɓatacciya da cewa su halitta ne kai ma sai ka ce ƙur'anin da ake bautar Allah da shi shi ma halitta ne kaga dukkan halatta bautar gumaka kenan ka halatta bautar gumaka shi yasa Allah ya ce wato gumakan da suke bauta ma wala yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ina fata an gane duk da akwai karatu mai dan tsawo kafin ka gama tantance me malam yake nufi da cewa faqadista halla ibadatul awthan so daga cikin wanda suka ce alqur'ani halitta ne akwai kadariya an ruwaito daga kadariya su kuma kadariya annabi ya ambaci cewa su ne majusu ummati majusawan wannan al'umma majusawa kaga kafirai ne me yasa suka zama kafirai saboda sun ma Allah kishiya suka ce akwai Allahn da ke halittan alkhairi shine haske akwai Allahn da ke halittar sharri shine duhu to da su ma wato kadariya sai suka ce Allah ya halicci alkhairi ya halicci dan adam shi kuma dan adam sai ya halicci aikin shi suka ce ba ruwan Allah da aikin dan adam kaga sun mai da dan adam shi ma me mai halitta tunda aikin dan adam halitta ne kamar da shi ma dan adam din menene halitta ne in kai magana maganan nan taka halitta ce don in ka mutu ba za ka iya yin ta ba ko ba haka ba to yi suka ce idan kai magana ba Allah ya kaddara ma ka yi magana ba to kaga sun mi su ma sun zama kamar wa'incan majusa wanda suke ganin alkhairi wanda ya halicce shi daban sharri wanda ya halicce shi daban wanda su wanda suke ganin dan adam Allah ya halicce shi kuma aikin dan adam wani ya halicce shi daban shine dan adam din sadaka sai ce duk wanda ya ce alkur'ani halitta ne faqad istahalla ibadatal awthan hakika ya halattar da bautar wato ainihin gumaka ya halattar da bautar gumaka man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin ani duk wanda ya ce alkur'anin nan ibara ce ta ma'ana ta maganar Allah wato ba lafazin da ma'anar daga Allah take ba ko kuma ma'anar daga Allah take amma lafazin ba daga Allah ba ne mala'ika jibrilu shine al-mu'abbiru anillah kaga wannan ba ƙaramin ganganci ba ne ba kamar a ce ne kana so ka yi magana amma ka kasa sai an kawo wani fasihi shine zai bayyana wa mutane abin da kake so ka ce kamar ya fi ka ne ya fi ka hikima ya fi ka azanci ya fi ka wato ainihin fasahar magana ya fi ka fasaha wannan kuma sifa ce tana ƙasa ɗan adam yana iya tsintar kanshi a wannan halin annabi musa saboda wannan rushin wutan da ya sa a harshen shi kamar da hadisul futun ya kawo ya sa magana shi ba ta fitowa da kyau har yake roƙon allah wato wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli shi da aka aika shi da manzanci sai ya ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun ka aika da haruna tare da ni dan uwana ya fi ni zaƙin murya in nayi magana sai ya dinga ƙarfafa ta yana gasgata ni saboda kar su ƙaryata ni su dinga min izgil to yanzu Allah ne za a ce ba zai iya ta'abirin zance ba sai mala'ika Jibril ya zo ya mai ta'abiri kaga a wannan ba karamar tawaya ba ce aka jingina ma Allah shi yasa sai ya ce man qala fihi ibaratun duk wanda ya ce alqur'anin nan ibara ce ba ana nufin ibara ta jumla ba ana nufin ibara ta fassarar wani abu an gane ko ibara ta fassarar wani abu kaga wannan gini akan aqida su ta alkalamun nafsi magana ta me ta rai wanda aqida ce da suka kwaso daga arna akwai wani baiti na akhbal akhbal kristani bakin arni a cikin kristawan ma batacce lalatacce mawaki ne shine yake cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisani ala al fuadi dalila yace ai magana a zuci take kawai dai harshe kan dai abbara abin da zuciya take wannan magana tashi batila ce min kulli janibi magana a harshe take fitowa magana ne a harshe take fitowa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin a yake faɗa game da waɗanda suke kafirai ne lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am subhanallah dangane da harshe kaga yace al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu bima kanu yaksibun ba wannan ba shi ma cikin suratun nur آه عليهم أو اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون كاغا ألسنتهم هرشي زي بعد شيدا كينان مغانا تميتيتي ta harshe ce harshe ne ke magana to da haka su wannan ga dan adam kenan ko bai to ya suka ce asali magana a zuci take da haka idan an ce Allah ya yi magana ba lalle ya zama magana mai lafazi ba gane ko magana ce wadda take mala'ika jibrilu Allah ya kintsa mushi ya iya gano ga abinda Allah yake nufi amma ba ya ji lafazin magana daga Allah bane to shine ibara shine alkalamun nafsi sai su ce alqur'anu ibaratun an kalamillah ba maganar Allah bane amma ibara ce ta maganar Allah wato wani translation ne na maganar Allah wata fassara ce ta maganar Allah ko dai masu cewa a qur'anin Allah ya faɗe shi ya sake shi a iska sai malaika jibrilu ya ji shi ko kuma a wani ya alqur'anin wani abu ne dunkulalle wani abu ne dunkulalle a yanda Allah ta'ala ya yi shi yanda suke cewa wannan kuma magana ce ta kullabiya kullabiya sai wani abu ne dunkulalle ta inda yanzu bismillahir rahmanir rahim ba za ka ce ba'un ce a farko ba sannan sai sinun sannan sai mimun sannan sai alif da lam sannan sai lamun sannan sai ha'un bismillah ba haka ba malaka jibril shi ya tsara shi a haka amma dai bismillahir rahmanir rahim daga Allah ne alhamdulillah rabbil alamin daga Allah amma ba a yanda kake karantawa haka ba kaga me kai da yake kwakwalwarka wankakiya ce don naga kun yi turus ba za ku iya ganewa ba ko gwara ma kaka gane wannan bayani dan ba alheri bane ina fata an gane to masu cewa qur'ani ibaratun ko kuma hikayatun kenan jibril shike hikayar maganar da salan shi da lafazin shi ba da lafazin Ubangiji ba da ma'ana daga Ubangiji ba. Kaga wannan gwar ma wanda ya fito ya ce maka kawai Qur'anin ba maganar Allah dan wannan yana nema ya buga ma kwakwalwa ya so ya haukata ka. To duk wanda ya faɗi haka sai ya ce fagadan yujarra'u min hamimin ani. Gobe alkiyama akan kawo gadan ana nufin gobe alkiyama. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. to gobe alkiyama yujarra'u za a kwankwada mishi za a bashi ya ta kwankwada min hamimin daga ruwa mai zafi ani mai tsananin tafasa ya tajarra'uhu wala yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit Allah ta'ala ka tsare daga istidlalun su istidlal ne batil tofa من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني duk wanda ya ce alkur'ani harufan shi halitta ne shi ma da ya wato kusan cikin wancan bayanin da muka yi masu cewa a dunkula aka saukar da qur'ani ba za ka ce ga inda ba'un ga inda kaza wannan aikin mala'ika jibrilu don haka halitta ne inda shi ma jibrilu halitta ne shi ko to kaga magana shi ita ma halitta ce wato su suna so su dan yi matsaya tsakanin su da jahamiya da suka ce kai tsaye qur'anin halitta ne tsakanin su da ahli sunna da suka ce qur'anin maganar Allah ne suka ce a'a wato idan aka kalli dai qur'anin za a iya cewa daga Allah yake ma'anar shi amma lafazin shi da haruffan shi wannan daga jibrilu ne ko kuma kai da kake karantawa lafazin da kake faɗa ai kai tun da kai halitta ne to kalami bil qur'ani makhluqun akwai masu cewa haka al-imam Ahmad ya ce ba wani nan jahamiyawa ne su ma wato kyalkyal banza ne shure shure ba ta hana mutuwa da laysa bainal haqqi wal batil illa al batil kawai qur'ani maganar Allah ne kai san da kake magana maganar ka halitta ne amma yanzu kana karanta alqur'ani duk wanda ya ji ya san ba maganar ka bace ko ba haka bane sai zo ce alhamdulillahi rabbil alamin magana ta ce ba magana ta bace ina ba da labarin abin da Allah ya faɗa ne, da haka cewa lafzi au kalami bil Qur'ani makhluk shi ma wata hanya ce, wani rami ne wanda makurar shige za a koma gidan jami'awa ne, ta jahumanci ne, ƙaryata Allah da manzan shi ne. Wanda wannan bayanin al'imamu Ahmad haka ya faɗa ƙarar da ɗan shi ya tambaye shi, ya kawo a cikin littafin shi as sunna. ce masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq sai yace hum jahamiyya yama kausa zance a kansu to wanda ya faɗa haka fal'anhu tsine mai albarka wahjurhu kulla awani ka kaurace mishi kowane lokaci kar zama ya haɗa ka da shi ba zama da ɗan bid'a sai dai zama na lalura tikitin jirgi ka siya aka baka lambar sai ka je ka tadda wani bajahami ko wani katon sufi ya za ka yi lalura ce sai ka zauna kusa da shi ko kuma kila kuna bin layi ne a asibiti ko wani guri kun kaje biyan fakcir ko bi wannan duk ba amma ya zama kuna fada ta hada ku kana zama tare da shi kuna fira salaf suna kyamatar haka me yawan zama da yan bid'a ma suna mai hukunci cewa dan bid'a ne suna mai hukunci cewa dan bid'a ne domin yau da gobe dole ya dinga mujamala yana kau da kai yana kau da kai har shi ma ya zama dan bid'a shi yasa Imam Al-Qurtubi yayi bayani karkashin fadin Allah ta'ala wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi sai in bid'a ake nufi yace kai in ma ana nufin ahlul ma'asi to su yan bid'a min babu aula su shiga to ka tsine mai thumma hajurhu kullu awani to tsine ma dan bid'a duk da yan bid'a kala kala ne matakaiya ne akwai mataki wato ainihin akwai babba akwai matsakaici akwai karami akwai bid'a mukaffira akwai mufassika akwai wato ainihin bid'a da take tana kafirtar da mutum irin bid'a ta su hallaj ta su ibnu arabi eh ta su ibnu al-farabi masu cewa kowa Allah ne ko Allah na narkewa ya zama dan adam a ta wannan arni ne ka tsine mai albarka da yadda ka tsanci kanka har sunan shi zaka iya kamawa ka tsine mai albarka musamman ya riga ya mutu akan wannan bakar aqida amma bid'a wadda take mufassika idan ya rike carbi yayi bid'a tabbas to wannan ba za ka tsine mushi albarka ba amma ita kanta bid'ar a karan kanta ita tsinanna ce ita zaka tsine mata albarka sai zaka iya jam'i ka tsine mai yan bid'a amma shi muayyanan ba za ka ce wani kai tsinanne ne ba dan yana dan bid'a kar kai mai haka babu hikima a ciki sannan kuma baka san me gobe za ta yi ba ina fata an gane wannan duk da shi alkahbani yana da wasu lafuzza wanda ba za a mai mubaya'a ba a kai ba a biye mai to amma abin da ya daura shi kan faɗin wannan gaira kishin addini ne da ƙoƙarin kiyaye sunna musamman a wancan lokacin da harin da suka tsinci kansu la talka mubtadi'an wala mutazandiqan yau da mu shanye abin da muka karanta wannan na ƙarshe ko karka haɗu da ɗan bid'a ko zindiki illa bi absati malikil ghadban face sai da ɗaure fuska irin ta mala wato ɗaure fuska cikin fushi irin na mala'ika maliku mai tsaron wuta ga mai tsaron wuta ai ba yayi raha ba ko to kai ma haka zaka haɗu da ɗan bid'a ka murtuke ka ci daci sha magani in kun haɗu da shi Allahumma sai dai a babun usulubun da'awa in kana so ka jawo shi a jika wannan kana iya ɗan sakin mai fuska har Allah ta'ala ya bayyana maka cewa zai iya ya dawo ko ba zai iya ya dawo ba ina fata an gane aiwa da haka la talka mubtadi'an wala mutazandiqan illa bi absati malikil ghadban shi ma nan musamman yan bid'a bid'a wadda take muni kalar yan shi'a misali kuma shi'an ma rafida mai zagin sayyidina abubakar da umar kan kana da hankali ya ga haƙorin kama har kamai wani murmushi ina bid'a irin ta khawarijanci wanda suke kafirta mutane bid'a irin ta wato ainihin alhulul da al-ittihad da muka ambata ta su hallaji to wannan babu sauki tsakaninka da su yana cikin wanda Allah ta'ala ya bada labarin cewa ya ayyuhan nabi jahilul kufara wal munafiqina waghluz alayhi su munafikai ne da ka kausa musu da Allah ta'ala ta tsare mu subhanahu